أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد yau sha biyu ga watan jumada thaniya a shekara ta 1438 wadda ta daidai da sha daya ga watan ga watan uku shekara ta 2017 ta miladiya za mu tashi darasi na sha shida ko a cikin karatunmu na marafis su'ud da sharhinsa nasrul wurud insha Allah
قال المولد رحمه الله ما ربنا لم ينهى عن الحسن وغيره الكريم والمستهزئ na'am yace ma rabbuna lam yanha anhu hasan wa ghayruhu al-qabih wal mustahjan abinda ubangijinmu bai hana bai hana shi ba hasan to wannan abin kikkiawa ne wa ghayruhu waninsa kuwa wato shine zidduhu kenan kishiyarsa kuwa alqabihu mummuna wal mustahjanu abin kyama abin kyamata ismu maf'ul na istihjan wannan matsala ce wadda take ana kawo ta a cikin usul kuma matsala ce take da alaka da aqida shine ayyuka wato shi kyan abu da rashin kyansa ana gane shi ta hankali ko kuwa dole sai shari'a sai da shari'a saboda haka hankali zai iya sanin cewa abu mai kyau ne ko babu shari'a ko ku dole sai da shari'a duk da yake a yadda mai maraki ya kawo wannan baitin bai shiga wannan khilaf din ba wanda yake ahsan shine dai kawai ya tabbatar da cewa dukkan abinda Allah bai hana ba to kyakkyawa ne saboda haka ba a sanin kuma abinda Allah bai hana ba sai a cikin shari'a saboda haka kenan kaga kyakkyawa an iyakance shi da abin da yake a cikin shari'a saboda haka idan aka samu wani abu wanda a idan aka samu wani abu wanda hankali yake ganin mai kyau ne amma kuma ba a samu wani nasi a cikin shari'a ba za a iya cewa kyakkyawa ne ko ku za a ce duk wani abu wanda yake inda Allah bai inda wani abu bai hana shi ba a cikin shari'a to kyakkyawa ne matsala ce wanda yake akwai yan falsafa a ciki kuma shi yasa suka yi da da jumhur da mu'tazila suka yi sabani su jumhur mazhabar imam al-ash'ari shine cewa ba a sanin kyan abu da rashin kyansa sai ta fuskar shari'a su kuma mu'tazila suka ce ana sanin abu mai kyau ne ko mara kyau ne ta fuskar hankali ko da babu shari'a wato hankali yana tabbatar da kyan abu ko rashin kyansa kamar ƙarya kowa da wanda yake bin shari'a da wanda baya bin shari'a ya san ƙarya ba kyau zalunci hasada kisan kai ba da haƙƙi ba ko da yana daga cikin zalunci ɗin duk hankali yana yana tabbatar da mauninsa to su mu'tazila da yawa daga cikin malaman ahlus sunna sun yi muwafaka da su malaman hadith da daga cikin malaman mazhabar malikiya irin su abubakar al-abhari daga cikin ma malaman shafi'iya da kuma jumhurin hanafiya duk suna tare da su akan wannan matsalar tahririn ta yana da tsawo ku je a cikin mujalladin farko na minhajus sunna ibn taymiya yayi dogon raddi ga rahmatullahi alaihi yayi dogon raddi ga wannan shi al-rafidi akan wannan matsalar domin ya ce ahalus suna sun halatta ma Allah yin abin da yake mummuna domin su sun ce duk abin da yake wato Allah ya yi duk abin da yake wato shari'a bata ce mummuna bane ba mummuna bane saboda haka yake bata ahlus sunna da yake sifanta su da cewa wato sun halatta Allah ya aikata mummuna shine ibn taymiya wajen yi musu raddi ya tafsilin qaul din akan wannan matsala ina jin juz'i na farko na minhajus sunna shafi na 451 Allah ku bani ɗan mintuna kaɗan je dawo ba fara tsayar da abin nan wa'ala alihi wa sahbihi wa man wala na'am wannan ita ce mas'alar cewar ta'arifin menene al-hasan menene al-qabih makaranta sharhi wato abin da yake kyakkyawa a wajen shari'a shine abin da Allah bai hana shi ba dan haka alwajib ya shiga ciki haka zalika almandub da kuma aljaiz duk waɗannan Allah bai hana su ba na'am wal qabihul mustahjan mumuna abin da yake kuma mumuna kuma abin kiyama shine abin da Allah ya hana shi na haram ko makruh ko kuma khilaful aula khilaful aula a wato bambancinsa da makruh shine a kowannen su a cikin a cikin barinsa akwai lada a kuma a cikin aikata shi babu laifi sai dai shi khilaful aula a a cikin bayan cewar babu laifi wato akwai lada a cikin barinsa to kasancewar a kasancewar aikata wato aikata shi da aikata makro aikata wato aikata makro ya fi tsanani bisa aikata khilaful aula saboda haka akan kamar wato abubuwa guda biyu waɗanda suke kowannensu mustahabbi ne sai dai ɗaya ya fi ɗaya falala so, aikata wanda ya fi falala a barin wanda ya fi falala mutum ya aikata wanda yake koma bayansa ta wannan shi ne filafin aula ta gaba za a siffanta shi da kan cewa ya aikata makro ba domin kowane daga cikinsu mustahab ne sai dai ya yi filafin aula inda ya yi wancan mustahabin wanda yake yafi falala da wannan ya kamar kaga a kamar za a iya cewar kamar misalin a wajen mai bin mazhabar malikiya wajen wajen yin hajjin tamattu'i da hajjin ifrat kowannen su babu zancen makruhi a ciki sai dai su malikiya suna ganin ifradi ya fi lada sau da idan mutum ya tamattu ya yi khilaful aula ke na wakila al-makro waɗansu a wani ƙaunin an ce makrohi wasu tatun bainal hasani wal ƙabil tsakatsaki ne tsakanin kyakkyawa da mummuna wato la hasanun wala ƙabihu ba za a kira shi ƙabih ba mummuna domin ba a yin zargi akan aikata shi ba kuma za a kira shi hasanun ba domin yabo a kansa baya dacewa ba za a ce wanda ya makruhi za a yabe shi ba wannan shine kaulin imam al-haramai wannan shine kaulin imam al-haramai nan shekhu shirkit ya bar duk shiga cikin matsalar ta wato saɓani akan a shin za a iya gano alhassan walƙabe bil'akli ko ko dole sai bi shari'i na'am wannan duk saɓanin akan ayyukan waɗanda suke ba mukallafi na ba saɓani kuma a cikin af'al ghairul a cikin ayyukan waɗanda ba mukallafi na ba kamar dabbobi da kuma mai bacci da makamancinsa ko shin yana daga cikin abu ne wanda za a ce haza hasan ko ko ba hasan bane wannan sabanin wannan shine khabar la fa'ida tafihi babu fa'ida a cikinsa wala ƙa'ila ta hacahu babu wani amfani ƙarƙashinsa kyakkyawa a wajen mu'tazila shine abinda hankali ya kyauta yace kyakkyawa ne mummuna kuma ma qabbahahu shine abinda hankali ya mu ya munasta ya muzanta shi dan haka ne suka halatta mu kansu suka halatta mu Allah abubuwa suka haramta masa abubuwa daga hankali suka ce bai kamata a wato bai dace a ce Allah ya wato bai dace Allah a ce Allah ne ke halittar ayyukan bayi ba tunda ya ba su hankali kuma zai musu ba a haka wuta za a yi kuma ya sa su su yi sannan kuma ya musu ba a kan haka waɗansu sun yi wasuɗa tsakanin abin suka ce cikin af'alul ibad to alhassan shine abin da hankali ya kyautata shi alƙabih abinda hankali ya munanta shi amma wajen af'alullah to wannan sai da shari'a dan ba zai yi ka san Allah ba sai abinda sai da abinda ya bayyana kansa amma wajen af'alul mukallafi sai suka ce ana iya gane kyakkyawa ana iya gane mummuna bil aqli amma an ka tsaya ka duba shin akwai wani abu wanda yake kyakkyawa ne a wanda shari'a ba ke wanda bai shiga cikin wannan ta'arifin ba tunda an ce duk wani abu wanda shari'a bata hana shi ba to kyakkyawa ne kaga abubuwan da shari'a bata abubuwan da shari'a ta hana iyakanta tuni duk abin da shari'a bata hana ba ko kyakkyawa ne saboda haka kaga hatta abin da yake a hatta abin da yake wato babu nassi akan halaccinsa kaga wannan yana cikin babin al'ibahatul asliya tunda dukkan abin da yake shari'a ba ta zo da hani a kansa ba yana nan akan babinsa na al'ibahal asliya cewa wala zai halakala kuma fi abin Allah halatta muku da abin da ke cikin ƙasa gare ku saboda ka nuna al'asul a kan abubuwa dukkansu shi ne al'ibaha to kaga wannan ya nuna a cewar a ce idan aka yi haka kamar an takura ma'anar abinda wato za a tabbatar da kinsa ko rashin kansa an ce sai da shari'a sai idan mutum ya takura fahimtarsa da shari'a din na'am na'am ash'ari kan aqidan ash'ariya imam al-haramain al-juwayni na'am na'am
yanzu kamar abin da aka san babu nasi a kai amma kuma wani ko daga cikin malamai na'am suka hana shi shi to ya yake zama kenan kuma misali misali misali sanya zobe wani irani na jin a karatu da muka yi a da malam ya gaya mana cewa babu wani hadisi ba a kisa lawar san da sabon suna sabon babu wani hadisi da ya kafa su cewa san da ba a irani ya cire zobe amma ga shi malikiya musamman malamin iziya ya ce haramun to kamar yanzu wannan tunda babu nasi za mu iya ajiye maganar malamin iziya kenan kan cewa a ai dama abinda ake faɗa wannan ana maganar akan abin da ya rinjaya ga malami cewa haka yake a shari'a in ya tabbata a cikin shari'a ba a haramta ba to kyakkyawa ne saboda kaga abin da aka yi saɓani a kansa shi ba za a ce ya tabbata a cikin shari'a ba sai dai dama duk magana tana koma ya zuwa ga nazarul mujtahid mai duba ya zuwa ga dalili idan dalili ya rinjaya gare shi cewa wannan shari'a ta yi umarni da shi wannan shari'a ba ta hana shi ba to wannan kyakkyawa ne in dai in ya rinjaya gare cewa shari'a ta hana shi to wannan mummuna ne sai dai a ce za wato matsalar shine shin za a iya samun wani abu wanda yake shari'a ta hana shi amma kuma a hankalci ana ganin kyakkyawa ne to shine ibn taymiya yake cewa wannan ba zai yi ba ya yi littafinsa muwafaqatu sahihul manqul li sarihil ma'qul dukkan abinda ya tabbata a cikin shari'a an yi nakalinsa a ingance to lalle kuma ya dace da sarihul ma'qul da hankali wanda yake sarihi hankali sarihi shine lafiyayyen hankali ba hankalin yan falsafa ba wanda yake ya gurɓace shine wannan yana daga cikin littafinsa da kuma dar'u ta'arudil aqli wan naql wanda ya raddi akan mutafalsifa dar'u ta'arud dar'u ta'arudul ta'arudil aqli wan naql kawar da wato takun saka tsakanin hankali da riwaya ba zai yi wa a samu ta'arud ba alaikum salam eh hankalin ne eh bai kai ba hankalin ne ba hankali ne ba hankali bane lafiyayyen hankali ba hankali bane lafiyayye amma an hankali ne lafiyayye shi yasa ku kula mutum wato a kula da karanta littafan ibn Sheikh Lissan ibn Taymiyyah da ibn Qayyim dan duk inda ake da'awan cewa wani hukunci na shari'a ya saba ma hankali za a ga sai sun kawo maka fuskoki bila adadi na nuna kan cewa wannan ko kaɗan babu saɓanin hankali a kansa na
هل يجوز الصوم على العذر كحامل ومنفرد وصحب هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر وسفر shin azumi yana wajaba akan ma'abucin uzuri kamar mace mai haila wa mumradin da wanda ake jinyarsa wa safri da kuma matafiyi Ah, wannan min tasmiyatul ah, wato alfa- eh, alfa'il bismil masdar nahnu qaumun safrun Mm, mm, ay musafiru to wannan mas'ala ce da aka yi sabani akanta a wato shine idan sababin wajabcin abu ya kullu akan mutum sannan wani uzuri ya taso masa shin za a ce har yanzu wannan abin wajabcin yana nan ko ko wajabcin ya kau da kuma me fa'idar wannan khilaf din na'am
يعني أنه ضرب في الحائل في رمضان والغريب والمصاب
yani an yi saɓani a cikin matafiyi a cikin watan ramadan wal marid da mara lafiya da kuma matafiyi a- a- a- wato a cikin mai haila a cikin watan ramadan da mara lafiya da kuma mai tafiya a cikinsa
ونحوهم da makamancinsu shine kamar mace mai bigi
هل يصدق عليهم أن الصوم واجب عليهم في وقت الأولى shin ya tabbata aka- za- wato ya gaskata a kansu cewar azumi wajibi ne a kansu a lokacin uzurin amla ko kuma ba, be- ba, be- be- be- ba wajibi ba ne
حجة من يقول هو غير غير واجب amma hujjan wanda yake cewa azumi ba wajibi bane ظاهر- ظاهرة zahira a bayyana take لأنه حرام على الحائل domin haram ne ga mai haila ta azumi وحرمته to kaga tunda ya zama to haramun ne akan ta ta azumi kaga ya zama to kabihu ke saboda haka kaga ba za a sifanta ta da kan cewa ya wajaba akan ta ba a lokacin
وحرمته بما فيه haramcin azumi kuma yana kore yana kore wajabcin sa akan ta
ولأنه جائز الترك lil maridi wal musafir da kuma cewar dangane da kom- mara lafiya da ma- da matafi ja'izu tarki ya halatta su bari
وجواز تركه بما فيه wa jawazu tarkihi yunafi wujubahu aidan halarcin barinsa yana korewar wajabcinsa shi ma tunda ya- ya halatta a bari kaga ya zama bai zama to wajibi ba
حجة من يقول يصدق الوجوب bi sidqil wujubi alaihim hujjar kuma wanda yake cewar wato wajabci yana tabbata a kansu
أنه يجب عليهم القضاء shine cewa yajibu alaihimul qada wato wa- ranko yana wajaba a kansu قدر ما فاته da gwargwadon abin da ya kubce musu
وكان المتعتع fakana al-ma'ti bihi sai ya zamanto wanda zai wanda ake zuwa da shi shine rankon
بدلا من الفائت Ah, ya zamanto badali ne min alfa'iti na daga wanda yake ya kubce musu والبذل واجب shi ko badalin wannan wanda za a zo da shi din wanda ya zamanto rankon wajibin wajibi ne فدل على أن الفائت fa'ita sai ya nuna kan cewa alfa'ita wanda ya kubce din shi ma shi ma wajibi ne وإلا لم يكن بدلا inda ba wajibi ba ne ba zai zamanto badalan minhu bai zamanto maimakonsa Eh, ومما يوضح ذلك wa mimma yuwaddihu dhalika daga abin da yake bayyana wannan أنه لو صام قدر الأيام الثابتة da zai yi azumin gwargwadon waɗannan kwanakin da suka kubce masa
من غير نية min gairi niyyati tadaruki ma fata ba da niyyar wato riskar abin da ya kubce masa ba من رمضان na azumin Ramadan فإنه لا يجزئه ذلك to wannan azumin ba zai isar masa ba. tunda babu ni bai yi niyyar ramuwa din ba
ودل على أنه قضاء wannan ya nuna cewa wato ramuwa ce wajiba
وتقريب هذا to abin da zai kusantar da wannan بإذنه ga hankalinka ya kai mai karatu أن العلماء shine cewa malamai اختلفوا sun yi sabani من كلام fi in'iqadi sababul wuju sababil wujub a cikin wato kulluwar sababin wajibcin abu هل يسمى به الشيء واجبا shin za a kirawo abu wajibi يجب قضاؤه wanda yake ramuwarsa take wajaba ذلك tadarukan domin riskar da wajibcin nasa بالوجوب bin iqadi sababihi saboda saboda kawai mujarradin haduwar sababinsa ولولا من تأثير سبب الوجوب koda abinda a, wa- mani'un koda akwai wani mani'i da yake hana tasirin sababin wajibcin أو وجوب kalhaidi الحيض kamar haila au tahallafa shartul wujub ko kuma sharadin wajabcin ya zamanto shine yayi tahallufi كالمرض kal marad was safar kamar rashin lafiya da da tafiya
لأن شرط شرط وجوب الصوم domin sharadin wajabcin azumi a a aikace a cikin watan ramadan مع الإقامة al iqamatu fihi tunda an ce faman shahida minkum na
وعدم المريض wa adamul marad da rashin da kuma rashin rashin lafiya وهذا القول هو الصواب wannan kaulin shine sawa وهو مذهب الجمهور shine mazhabar jumhurin malamai
خلافا sabani لما درج عليه المعلم abinda sabani akan abinda shi al-muallif ya tafi akai تبع به yana mai bin ibn rushd من الفرق بين الحيض za- wajen bambanci tsakanin al-hayd
وبين المريض wa bain al-marad wa safar da kuma bambanci tsakanin rashin lafiya da tafiya
أو لا يسمى واجبا ko kuma la yusamma wajiban ba a kiran abu wajibi إلا إذا إذا ساحر ادعاء وجوبه sai idan wato kulluwar wajibcinsa ya zamanto a lokaci daya ya hadu da intifa'u kullil mawani ko wato rashin dukkan mani dukkan abin da suke hana shi ووجوب كل شيء da kuma s- a f- samuwar dukkan sharuɗa to a, ina ga mu dan tsaya anan dan yi muku bayani kafin mu zo ta faru fa'ida silsila wato mun yi sabab mun yi mani mun yi shar ko yanzu dangane da azumi menene sababin azumi shigar watan ramadan to daga zarar watan ramadan ya shiga kaga sababi ya kullu ko to za a ce azumi ya wajaba daga zarar sababin ya kullu ko kuwa bayan kulluwar sababin sai an tabbatar babu wani mani kuma an tabbatar dukkan sharaɗai sun cika kafin a ce azumi ya wajaba saboda haka yanzu macen da take haila kaga in lo azumi ya shiga sababi ya kullu ko amma ga mani mani ya zo mata mara lafiya da matafiyi sababi ya kullu amma babu sharadi tunda sharadin wajabcin azumi al-iqama da kuma rashin rashin lafiya ko to kaga su- a, waɗanda suke cewa wajibi din nan daga zarar sababinsa ya kullu to wajabci ya tabbata don haka ba a buƙatar cewar sai wani umarni ya zo sabo sana za a ce karama da wannan sababin da ya kullu da wannan umarnin da ya zo shi ne yake tabinka yake tabinka daga zarar mani'in ya kau ko sai kai ko kuma daga zarar sharaɗin ya- ya tabbata shi kenan sai karama Wajib- wajibcin ya riga ya kullu waɗansu kuma suka ce a'a sai dukkan majmu'ul amrayn sun haɗu bayan sababi sai an samu intifa'ul mawani da kuma tawaffur shurut da cikar shurut to yanzu zai kawo mana me fa'idar wannan khilaf na'am
وتظهر بعد الإقامة wa tazharu fa'idatu hadha al-khilaf fa'idar wannan sabani tana bayyana في نية صيام الأيام الفائتة wajen niyyar azumin ranakun da suka wuce من رمضان a watan Ramadan على سبيل الوجوب عليه waqtal udhr a bisa cewar a a bisa a, tabbatar da wajabci a kansa a lokacin da uzurin ya tabbata a a cikin lokacin uzurin
ينوي yanwil qada zai yi ramu zai yi niyyar ramuwa تداركا min tadarukan lidhalikal wajib domin riskar da wancan wajibin da yake dama yana kansa الفائتة alfa'id wanda ya kubce masa
وهذا قول wa hadha qawlul jumhur wannan shine qaulin jumhurin malamai
وعلى عدم سلك الوجوب akan kuma cewar wajabcin bai riga ya kullu ba ينوي yanwil ada الأداء yanzu da yazo zai yi shine zai yi ada domin sai yanzu ne ya wajaba a kansa saboda haka sai babu zancen ya niyyar qada a- a- a- ba zai yi niyyar qada ba zai yi niyyar al'ada لأن تدارك الصيام الفائتة واجب لأن تدارك الصيام ما فات واجب مؤتنف بدليل جديد domin riskar azumin abin da ya kubce masa wajibi ne mu'tanafun da yake fara shi bi dalilin jadid da sabon dalili قوله ka qaulihi ta'ala kan fadin sa Allah fadin Allah ta'ala fa'iddatun min ayyamin ukhra to a- fa alaihi iddatun min ayyamin ukhra ranko yana kansa na wadansu ranaku daban وأمره صلى الله عليه وسلم da kuma umarninsa sallallahu alaihi wasallam alha'ida ga mace mai yin haila صلى الله bi saumi ma fataha fil haid da azumin abin da ya kubce mata a a a cikin azumin a cikin watan haila shine fa nu'maru bi qada'i sawm wala nu'maru bi qada'i sala
على هذا ala hadha القول alqawl bisa wannan qawlin وهذا هو معنى قول المؤلف wannan shine ma'ana fadin ah, al-mu'allif wa huwa fi wujubi qasdin ah, ina jin a cikin baitin da ya wuce ne ko alil qada bi- ah, wajen al-qada hal huwa bil amri jadid a nemo nemo baitin Mm, wa ya gano wajen wa huwa fi wa huwa fi wujubi qasdin ha
وهو في وجود قصد للأداء aha أو بده لقائل به بداء aha
عيد اليوم 105 a gabe yake wa huwa fi wujubi qasdin lil ada aw diddihi li qa'ilin bihi bada na'am eh, na'am
وهو في الوجود وهو في الوجود الأصلي للأداء na'am shine baitin da zai zo nan gaba نعم أو ضده لقائل به بلا bihi bada zamu karanta shi na'am wujubuhu fi ghairi lawwali rajah na'am ci gaba
نعم وجوبه في غير الأول رجع وضعفه الذي لديهم هو الظاهر وهو في الوجود قصد للأداء أو ضده لقائل به بلا na'am Waj- wujubuhu fi ghairi fi ghairi lawwali rajah wato wajabci a cikin wanda ba farko ba shine al, al farko din shine al-ha'id wato wajabci ulluwar wajabci tare da a fi ghairi al-awwal ba a cikin na farko ba shine al-ha'id rajah shine rin- shine mafi rinjaye wato daga da- sa- in aka samu sabab ko da shurud ba su cika ba wato wajabci ya tabbata shine fi ghairi al-wada'fuhu fihi ladayhim wada raunin wajabci kuwa fihi a cikin na farkon ladayhim a wajen malaman fiqh da usul wada wannan shine ya bayyana cewa wajabci a cikin wato a- akwai tafsil tsakanin al da kuma a safar wal marad saboda shi a cikin hayin mani ne ya hana wajabcinsa saboda haka tabbata kaga shi shine yake shi raunin wajabci tare da samuwar sabab a cikin haila wannan shine wazo amma yayin da aka samu sabab a halin da sharuɗa ba su cika ba to wannan wajabci yana eh shine ya tafsiri tsakanin intifa'ul mani da kuma tawaffur shuru ban ka zo ma shi yasa kaga wannan shi yasa kaga in ka kula a cikin furu'in malaman fiqh kusan abin da suke rinjayarwa kenan suna rinjayar da sabab in iqadu sabab akan masail da dama yanzu ka kaman mas'alan nan da muke yawan ambatonta ta faqidat tuhurai wanda lokacin sallah ya zo masa bashi da tsarki muka kaga bukhari abin da ya rinjayar shine sallah a haka kuma wannan shi ne daga cikin akwal na malik wanda lokacin da muke katin iziya ba muka rinjayen da shi saboda me saboda in iqadus sabab da kuma ganin kan cewar koyaushe ana cewa a sauran dalilai na shari'a su nuna kiraye kiyaye alfarmar lokaci a cikin sallah shine gaba bisa hatta yin sallar da rukunanta tunda an ce fa in khiftum farijalan aw rukbana za ku iya sallah kuna tafiya kaga an yi an watsar da arkan saboda kiyaye alwuju kaga inda kamar a ce wato wato wajabci baya kulluwa sai an samu cikar sharuɗa sai a ce ko da lokacin sallah yayi ba za ka yi sallah ba sai ka san za ka yi ta da cikakkiya yadda ake yin ta da sharuɗanta amma sai aka ce kawai saboda alfarmar lokaci ka yi yadda za ka iya ko da sharuɗan ba su cika ba aka ce ko da tsirara mutum yake aka ce sai ya yi sallar a haka ko har ma aka ce in suka zo za su yi jami'i ya za a yi limamin sai ya tsaya cikinsu babu zancen ya wuce gaba kowa ya yi a zaune don ba ganyen ba kusan sahara na'am wa huwa fi wujubi qasdin lil ada a to a wannan wannan sabanin wannan sabanin da yake faruwa fi wujubi qasdin lil ada yana bayyana ne shine zai faɗi fa'idatul khilaf a wajen wajabcin niyya lil ada aw diddihi aw ko kishiyarsa shine alqada liqa'ilin bihi bada ga duk wanda ya faɗe shi shine yake bayyana ai abin da yake bayyana na fa'idar khilaf wajen wajabcin niyya shin niyyar ada zai ko kuwa niyyar qada zai to da shine khilafin samaratul khilaf ya bayyana na'am abinda malam yake nufi da abinda muallif yake nufi da baiti na farko shine na abinda abinda ya gabata na daga bambanci tsakanin rashin lafiya da tafiya su waɗannan ba sa hana wato gaskiyar tabbatar wajabci da kuma haila domin ita haila tana hana tabbatar wato gaskiyar wajabci akan a bisa abinda ibn rushd ya faɗa saɓanin abinda jumhur suka tafi na rashin bambanci tsakanin kuma wanda yake wannan shine aula na rashin bambanci tsakanin tunda dukkan ibada dole kafin ta tabbata bayan sababinta ya tabbata sai da tawafur shurut wanti fa'ul mawani a babu ma'ana kai farki ka bambance tsakaninsu tunda a shi kawar rashin mani kamar cikar sharadi ne sau da ka babu ma'ana ka bambance tsakaninsu na'am abinda yake nufi kuma da baiti na biyu shine abinda muka iya muka gabatar da shi cewa a bisa kauli da yake fadi da yake tafiya akan wajabci alqaba zai yi niyyar ramuwa a wajen albadar domin wajibi ya riga ya tabbata so daga abinda yake ramawa yake وعلى ضده ينوي به الأعداء a bisa kuma ka- a- a- wa ala ziddihi a bisa kuma alƙauli bi ziddihi ƙaulin da yake cewa wajabci bai riga ya kullu ba yanwi fihi al'ada sai ya niyyar ada
والضمير من قوله wa huwa wannan damirin da yake cewa wa huwa a cikin faɗin nasa راجع الخلاف yana komawa ne zuwa ga khilaf بمعنى ثمرة wato ma'ana fa'idarsa ya'ani thamaratahu kun fahimci wannan baitin wani sabon kaka wato inda ba don wannan umarnin ya zo ba da da a, shi kenan saboda haka hatta sallah ma suka ce man nama an salatin aw nasiyaha a falyusalliha idza zakaraha la qaba alaha illa dhalik ba ta da ramuwa sai to suka ce wannan shine yake wajabta alqada inda babu wannan kaga kenan da za a ce ta kubce masa yayi laifi kawai sai dai ta istighfar kama tun da khitab ya zo sabo sai ya zama to khitabi shine halil qada bi amrin jadid shi ma wannan matsala za mu sake dawo da ita a wajen mahatul am cewa shi ramuwa sai wani sabon umarni ya zo sannan za a yi ramuwa ko ko al'amrul awwal shine za a yi istishabin sa tunda al'amrul awwal ya riga ya hukunta wajibci su ko wannan sun ce ai wajibcin bai kullu ba tunda akwai tahallufin shuruk ko kuma akwai mawani saboda haka wajibcin bai riga ya kullu ba saboda haka ana buƙatar wani sabon umarni kafin a wajabta yin ƙaba to kaga ina jin wani ya ɗaya daga cikin abin da ya sa waɗansu suke ganin a cewa wanda ya bar sallah da gaggar ba zai rama ta ba saboda suna ganin kitab ɗin ya zo ne akan annasi wannan ko to sai suka ce almuta'ammid kuwa ba za a iya kiyasunsa akan annasi wannan ba tunda akwai bambanci tsoraka tun da khitab umarni sabo bai zo akan anna'im a Allah akan almuta'ammil ba saboda haka ramuwa ba ta hau kansa Ai, wa- saboda haka ba in ma ya rama ba za a karba ba saboda haka sai dai ya ce istighfar kamar yadda waɗansu malamai suka tafi a haka su kuwa a jumhur suka tafi akan cewa a'a ai wannan qiyasul aula ne idan me idan anna'im wannasi tare da uzurinsu an ce su rama to wanda ba shi da uzuri min ba da auna saboda haka sai su ce wannan khitabin da ya zo ga anna'im em, nassi ne akan na'im ima'i ne akan almuta'ammi ko kuma kaga abin da zai karfafa shi shine kaulin jumhur in muka tafi akan mazhabin jumhur cewa tunda in tunda an riga an samu sabab ko musamman ma shi a halinsa ga sabab babu mani ga shurud duk sun cika sannan bai yi ba saboda haka wajibcin yana nan a kansa saboda haka wajibcin yana nan a kansa na'am na'am eh mm wannan falalar da a ja'a take yi kamar fahimtar waɗannan wannan falalar ramadan za ta samu a har hatta a kan hatta a wajen jimhur ma da suke ramuwa take za su samu falalin ramadan tun da abin ta bari ai da uzuri ko da azumi take wannan ladan wannan lokutan Eh.
a karatun qur'ani da shawararsu za ta samu O, duk duk dai abin da yake cikin watan ra- ladan ramadan za su same shi domin kamar ta yi ramadan din ne. amma kasancewar karatunta na alkur'ani a lokacin kamar karatunta na a- kamar karatunta na alkur'ani a cikin watan ramadan wannan allahu alam ban sani ba na'am ولا يكلف wala yukallafu wa ana wala yukallifu
ولا يكلف غير الفعل fa'ithul anbiya wa rabbul fadli Allah zargi Muhammad Fa'al abokin mu wanda muke karatu wannan da shi yana son wannan baitun kullun kullun magana su kenan wala yukallifu bi ghairi al-fi'li ba'ithul anbiya wa rabbul fadli wato ubangiji Allah baya takallifi ba- baya kallafa ma bayinsa da yin wani abu wanda yake ba aiki ba ba'ithul anbiya shi wannan ubangiji shine ba'ithul anbiya wannan shine fa'ilin amma saboda Hausa ce na fassara shi haka kamata yayi a fassara shi a ce ba'ithul anbiya ubangiji wato mai aiko annabawa kuma ubangijin falala la yukallifu bighairi fi'l baya yin taklifi ba da abu wanda yake ba fi'ili ba na'am
يعني أن الله تعالى yana nufin cewa Allah madaukaki لا يكلفه لا يكلفه إلا بشيء baya yin umarni baya dora wani nauyi sai dai nauyin ai aiki
لأنه يكون domin abin da yake ba aiki ba ghairu maqdurin lil mukallaf ba abun iko bane ga mukallafi ba zai iya abin da ba zai iya yi ba ba zai iya yin wani abu ba in ba ya aikata ba ba zai iya tasiri akan wani abu ba na'am والله تعالى يقول Allah ta'ala yana cewa
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها Allah baya kallafa ma rai face gwargwadon ikonta واتقوا الله وسعها kuma yace fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawar
وأما التكليف بإعانة النفس amma kallafawa kallafawa bi id'anin nafs da cewa rai ta mika wuya wato shi ta taslimi wan qiyadiha tajawu بتصديقها bil aqaid da kuma ta gaskata aqidoji والتكليف بالندم da kuma kallafawa mutum yayi nadama على ala الذنب dhanbi akan zunubin da yayi وهو في الحقيقة to wannan haƙiƙa taklifi ne bil asbabil mu'addiyati ila zalik da sa- da yin wato abubuwan da za su kai ya zuwa ga wannan la bi mujarradil infial ba kawai da mujarradin jin min id'an jin cewar wato ka miƙa wuya din ba a cikin farko da kuma yin nadama fi thani a cikin na biyu yanzu da aka ce tuba ba zai da aka ce wato a in aka in aka kallafa maka yin abu ko da ba za ka iya ba abinda ake so wato ka ka miƙa wuya ai haka wannan ba aiki bane hali ne na zuci ba lalle ya zama tukan cewa kana son abu ba amma an ce dole ka miƙa wuya ka so shi ko kuma kamar irin arrida bil qada Ah, ka masifa ta zo maka ka yi haƙuri ba ka faɗi wani abu ba wanda Allah baya so amma kuma aka ce ka ka yadda da ƙaddar ka sallama a cikin zuciyarka to yanzu wannan taklif ne bima la eh, taklif ne bima yuqaf ko ko bima la yuqaf ko kuma aka ce sai kai nadama sannan tuba zai inganta ka riga ka yi laifi kuma laifin nan da daji ka ji daɗinsa kuma ka yi niyyar ka ce Allah na tuba ka yi istighfari ka ce ba za ka sake ba amma kuma kana turowa kana jin daɗin abin da kai kuma an ce sai ka yi nadama sannan tuban ka zai to yanzu wannan a taklif ne bil fi'il aw bi ghairi fi'il tunda ba- ba abu ne wanda yake za ka iya suna ganin kama abu ne wanda yake ba za ka iya ba to shine yake cewa wannan ba wai hakikatan wannan nadamar wannan halin da zuciya ake so ba a'a al-asbabul mu'addiya su aka kallafa maka kai dukkan abubuwan da za su kai maka ya zuwa ga wannan saboda haka wajen a idan wajen miƙa wuya da sallama ma umarnin Allah ka kallafa ma kanka sanin abin da ke cikin wannan umarni na alkhairi ka je ka nemi sanin wannan ka tunatar da zuciyarka akan wannan zuciyarka ta aiki akan wannan shine aikin da aka saka ga wannan aiki haka dalika wajen nadama ka kallafa ma kanka sanar da zuciyarka irin ukubar Allah da ke ciki idan Allah bai karɓi tubanka ba da irin cututtukan da ke za su biyo baya na wanda yake sumfurin jaye akan wannan laifin da za ka yi sun fi rinjaye wato sun fi cutar ta fi tsanani bisa daɗin da kake kuma ka nuna ka ɗaur ka nuna ma kanka cewa wanne ne yafi kana tare da Allah ko kana tare da abin da Allah baya so gashi as-sahara suna cewa wallahu khairun wa abqa wallahu khairun wa abqa duk wani abu wanda yake zaka ji daɗin sa ba Allah ba wallahu khairun wa abqa to wayannan asbab din shine ake maka taklifi da shi ba a kallafa maka yin abin da ba za ka iya ba da wanda suna cewa ai wannan nadama abu ne wanda yake ba wanda ya sani a cikin zuciya take ba ko kowa ne zai iya yi na'am
في الكلام المعلم wal fi'lu fi kalam al muallif a fi'li a cikin zancen malam a cikin zancen malam mai littafin yashmalu arba'ata ashiya ya hada abubuwa guda uku hudu wahiya ya hada al fi'lu aiki shine na gaba wal qawlu da zance wal azmal musam wal azmul musammim da azama shine wato nufi al musammim wanda yake yanke babu taraddudi a cikin sa da- domin wannan fi'ilul qalb ne wattark da kuma bari domin shi ma aiki ne amma alfi'ilul zahir fi'ili wanda yake bayyananne kasariqati kamar z- sata wa zina da zina babu wani iskali a cikin kiransa a cikin ambatonsa fi'ili ne amma alqaul Allah ya ambace shi cewa shi ma fi'ili ne domin aikin harshe ne wannan a cikin faɗinsa ta'ala zukhrufal qawli ghurura walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura sashin su yana wahayin wato kawataccen zance ya zuwa ga sashi domin rudi walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu da Allah ya so da basu aikata shi ba ai wannan zukhrufal wannan qawlin kaga sai Allah ya kira shi fi'il na'am amma alƙasdul musammin amma nufi wanda yake yanke dalili akan cewar dalili akan- akan cewar shi fi'ili ne aiki ne faɗin mu- manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan musulmi biyu suka haɗu da takubbansu to da wanda ya kisan da wanda aka kashe finnar duk suna cikin wuta suka ce ya rasulallah mun san shi wannan yanda ya kisa wato mun san dalilin da ya sa ya shiga wuta to menene laifin wanda aka kashe ya ce ya kasance mai kwaɗayi akan kashe shi ma ɗan uwansa amma ibn taimiyya yana cewa alƙasd shi akan kansa baya zamantowa fi'il sai idan an yi wato a abin da- sai dai idan an yi mubasharar maqdur irada kadai ba za ta zamanto aiki ba ba- wadda ish- shari'a za ta yi lu- za ta yi itibari da ita sai ta zamanto an yi amfani da kudura sai ta zamanto an yi amfani da kudura yanzu kamar shi al-maqtul shi ma ai ya dauki takobi so da ka da daukansa ga takobi kama kamar yayi ne da daukansa ga takobi shi ma kamar yayi ne eh ya yi azama inda kawai niyya ce ya zo na yana yi ba za a san cewar ya yi fasdar musammin ba sai ya yi wani abu wanda zai nuna kan cewar gashi nan zai zartar da aiki na'am sai man- sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa azamarsa al-musamman al-musammim wadda yake ta wadda take yi a- a- wato zartatta akan kashe da abokinsa fi'lun qabihun aiki ne mummuna ya shiga wuta saboda shi ya kiyaye ya togace da al'azmil musammim anil hammi daga wato niyya ba a yin riko- rikon mutum akan wato abin da ya zancen zuci da shi akan abin da ya yi niyayyarsa saboda faɗinsa sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi niyyar aikata mummuna bai aikata ta ba za a rubuta masa ita hasanatan hasanatun kamila kyakkyawan aiki cikakke da kuma faɗin Allah ta'ala wallahu waliyuhuma idh hamma ta'ifatan minkum an tafshala yayin da jama'a guda biyu daga cikin ku suka yi niyyar su kare siraki su su- su dare su koma su bar annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu waliyuhuma amma Allah ne waliyinsu to sai mummuna kuma Allah ya ce waliyinsu ne kaga ya nuna kan cewa hammu din nan ba a zarge su akai ba wannan niyyar tunda ba su yi ba Allah madaukakin sarki bai zarge su shine ce wallahu waliyuhuma ba ta daga cikin ayoyi masu dadi a cikin alqur'ani ga mutum da rauninsa da gajiyawarsa amma Allah ya ce wallahu waliyuhuma kowannen mu kowannen mu saboda kowa ka san rauninka so da ka kwaɗayin ka kai ma ka zama to irin wannan a cikin raunin naka Allah ya ce Allah waliyinka ne na'am
وأما الترك wa amma tarku shi kuwa a tarku bari
فالدليل dalili على أنه فعل akan cewa fi'ili ne shine faɗin la- faɗin Allah ta'ala
لولا ينهاهم الربانيون wal ahbaru an qawlihim al ithma wa aklihim as suhta la bi'sa ma kanu yasna'un me yasa to yaya ah, yaya ar-rabbaniyuna ah, wato sune malaman su na na tarbiya wal ahbaru da malaman su na ilimi ba su hane su an qawlihim al ithm kan fada kan za- maganganun su na na laifi ba wa aklihim as-suhut da kuma cin su ga haram la bi'sa ma kanu yasna'un abinda suka kasance suna sana'antawa suna aikatawa tur da shi kaga sai Allah ya na'am fasamma sai Allah ya ya ambaci tarkahum lil amri bil ma'ruf barun su ga umarni da kyakkyawa da kuma annahyu anil munkar sun'a wa sun'u akhasul af'al as-sun'u nau'i ne na fi'ili kaga sai Allah ya ambaci barun su ga amru bil ma'ruf da nahyu anil munkar sai ya ce su- sai ya ce fi'ili ne saboda haka at- shi yasa ya gabata aiko wa tarku fi'lun fi sahihil madhhab na'am
وقوله صلى الله da kuma fadin sa sallallahu alaihi wasallam المسلم والسلم المسلمون بلسانه almuslimu musulmi na hakika man salimal muslimuna shine wanda musulmi suka kub- kubuta min lisanihi daga sharrin harshensa wa yadihi da sharrin hannunsa aha وسمى كفر أما sai ya ambaci kaffal adha kamewar cuta ya samu ya ambace shi musulunci kaga shi ku aitar ku ne ko rashin cutarwa kaga sai Allah ya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi islam saboda haka waɗannan sune dalilai inga- guda biyu ingantattu dama dai ita wannan ayar ita ce ko shi suke kafa hujja da ita to ya kari akai da wannan hadisi dalilai akan cewar at-tarku fi'l na'am shi kun ga shi yasa ya wannan yana da furo kamar yadda muka karanta ko a cewar idan mutum a a yana zaune ya gama kaho zai fada cikin rami zai fada cikin rijiya sai ya kyale shi ya fada zai biya diya ko ko mutum yana mutum yana da zare aka ciki wa- wani mutum hanjinsa ya fito ya neman zare wanda yake za a yi masa dinki ya dinke ya ki bayarwa ya zuman zai biya diya in har ya mutu daga wannan saboda an tarku fi'il kamar yayi mubashara ne dama kuma in ka in ka rasa al-musabbib sai ka kama al an ka rasa al-mubashir sai ka kama al-musabbib
ودل على أن أن أن الكفر wannan ya nuna cewa kamewa fi'il
ويدل أن الترك عمل kuma daga cikin abin da yake nuna cewa at-tark amal aiki ne قول واجب fadin mawaki وإن كان لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل Eh, Allah sarki Sheikh Sheikh Al-Amin a kaset dinsa na a tafsirinsa da yayi na na suratul anfal wannan da sautin sai na je na faɗa la'in qa'adna wan nabiyyu ya'malu lakana ladaka minna amalul mudallalu haka yake faɗa dan haka yake in yana karatun sa karatun da yake yi na adwaul bayan kamar waka haka zaka je nayi kuma da kai yake karatu da kai yake aka yake sargan abubuwan yalla in qa'adna da za mu zauna wan nabiyyu ya'malu alhali annabi sallallahu alaihi wasallam yana aiki da kansa la zaka minnal amalul mudallal wannan da ya zama to aiki na bata daga gare mu al ansar ne suke wannan wakan lokacin da ake yakin handa ana haka gwalalo annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana yi sai al ansar suke fada suke yi dan ai nishadi ka san ana aiki ana waka wannan shi ne nishadi ba ba yan dangi ba yan dangi su zai rinka a shari'a kasan za a aikin gayya haka za a kira yan gani suna yi to su sahabbai su da suka tashi su irin waɗannan suke yi Eh, kamar abdullahi ibn rawaha shi na shi ma yana daga cikin a waƙoƙinsa me ya- me ma yake cewa Ah, نحن الذين نحن الذين نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا da kuma abin a Allah a wani annabi sallallahu alaihi wasallam kansa yake Allahumma la aisha illa al-aisha al-akhirah fa aghfir Allahumma lil ansari wal muhajira da kuma wannan yake cewa a na'am na'am Allahumma laula anta mahtadaina wala tasallaina wala tasaddana wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbit al-aqdama illa qaina a wancan baitin da nake so na kawo ashe Abdullahi ibn Rawaha da yayi ne dan ya da dan ya jefa matarsa cikin daji da ta ganshi yana yana takar kuyangarsa Mm, sai ta ce masa ya aka yi zai zo ya haka sai ya karanta mata waɗansu baitoci ya ce kun gani gashi inda janaba ce a jikina a- sai sai ta ce ta tabbatar ba janaba ce a gare shi ba sai ya karanta mata baitoci da yake fasihi ne wa sai ta ɗauka sai ta ɗauka sai ta ɗauka alkur'ani ne sai ta ce amantu billahi wa kazzabtu basari na yadda da Allah na karyata abinda na gani shine ya karanta menene a wa fina rasulullahi yatlu kitabahu idan shaqqa idan shaqqa menene a yabitu yujafi jambahu an jabinihi idan istatqalat bil mushrikin al madaji'u wata ainiya ce da- da da ainihin haka yayi ta wasu abiya da karanta su qurtubi ya kawo ta a cikin najin atab wajen fadin la yamassuhu illa al-mutahharun a tafsirin wannan aya to kaga yace la in qa suka ce la in qa'adna wan nabiyyu ya'malu mu zauna annabi sallallahu alaihi wasallam yana aiki kaga me zaman su ba rashin aiki ba sai suka ce la zaka minnal amalul mudallal Sai suka ce wannan aiki ne amma wani irin aiki matacce kaga sun kira at-tarku amal fi'l na'am da kuma kasan wato kasancewa a tarku fi'ili ne shine fadin al-muallif da fadin sa fakaffuna bin nahyi matlubun nabi wa tarku fi'lun fi sahihi al-madhhab ashe ma anan baitin yake na'am fakaffuna bin nahyi matlubun nabi wa tarku fi'lun fi sahihi al-madhhab a ab- haka zalika kamewarmu bin nahayi da barin hani da wato hanin da aka yi mana wato rashin yin aiki ta hanyar hani wa- wato bis- saboda hani da hana mu da aka yi matlubun nabi shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nema daga gare mu karmi in ya hana mu wattarku fi'lun fi sahihil madhhab shi ku hani barin aiki din nan fi'li ne aiki ayin aiki ne fi sahihil madhhabi a maz- a mazhaba ingantacciya
يعني أن الذي كلفنا بالكتاب
Na'am, yani annal ladhi kallafana bihi shari'u abinda mai kafa mai bayar da shari'a ya kallafa mana shine al-kaffu kamewa bi ma'anar tarku bi ma'anar tarki walid walintiha shine bari da kuma wato hanuwa أي إنصاف النفس wato kawar wad- kawar da rai عن المنفي عنه gabarin abinda aka hana وذلك بأن wannan ku fi'ili ne aiki ne يحصل بفعل بفعل yana yana samuwa bi fi'li dhadd diddi da aikata kishiyar lil manhi an kishiyar abinda aka hana المقصود بالذات بالذات Abu- fal maqsud bi dhat abinda ake nufi a ainihin hakika shine al intiha hanuwa
وأما فعل الذي amma aikata kishiyar abin
فقد يقصد faqad yuqsadu bil iltizam arkan nufe shi amma bil iltizam ba bin nassi ba ya to yalzam idan ka hanu baka yi aiki ba yanzu aka ce la taqrabu zina Hmm? kaga in mutum bai yi zina ba a abinda ake nufi al intiha hanuwa to kaga hannuwa din yalzam minha kan cewar mutum bai yi zinan ba wato aikata abin da yake shine kishiyar zinan shine rashin yi din wannan bil iltizam ne fi'l dhid ولا يقصد أصلا wa qad la yuqsadu aslan wani lokaci ma ba shi ake nufi ba aslan
إذا idan ya كان المتكلم غافلا zama to kan cewa al mutakallim ghafilan an idan wanda yake maganar akai shi bai ma hararo kan cewa zaka yi wannan ba
وذلك لا- لا amma hada la ya ta'atta fi kalamillah wannan banda dai a cikin zancen Allah saboda ka duk abinda Allah ya ce a bar shi to yana nufin ya hararo wannan aikin ne yana so kuma kar ka aikata shi
يهوه ذكرت في وصرفها من بعد البيت يجب نعم وله فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا ذا البيت يجب wannan ka'ida ta cewa altarku fi'ilun fi sahihil madhhabi lahu furu tana da farko tana da rassa musan ka'ida ita ce asali sai nan sai rassa to tana da rassa zukirat fil manhaji an ambace su a cikin almanhaj almanhaj na ya sunansa ibn al-manjur ko al-manjuri ko ko ba ku san shi ba al-manjuri littafin qawaid al-fiqhiyya al-manhaj al-muntaha yana cikin yana cikin tafin qawaid al-fiqhiyya na mazhabar malik kwanaki ran nan kawai ina zaune ina ta duba internet kawai sai na ga littafin taron a cikin jirgi kawai ina duba internet a airport ina duba intanet kawai sai na ga littafin sai na yi downloading ɗinsa lahu furu'un dhukirat fil manhaji saboda shi almanhaj ɗinnan mashhuri ne wajen malaman mazhabar malik na ina a cikin cikin ɗin kwamfuta almuhim da wannan almanhajin muntaha na almanjuri shi ne yana daga cikin shi ne kusan dai littafin da yake al'um a wajen ilmin kawa'idun fiqhiyya a mazhabar malik to an ambaci waɗannan furo ɗin rassan wannan ka'ida a cikin almanhaj wasar ruha min ba'di dalbaiti yaje jerar su jerin jera waɗannan rassa waɗannan masail da suke rassa min ba'di dal baiti yaji zai zo a bayan wannan baitin
من شرب أو خير زكاة فضل الله وعمد وعد وعمد رسم شهادة وما أبطل ناظر وذو الرهن كذا مفرط في العلف غا- فدر المأخذا وكالتي ردت بعيب وعدم وليها وشبهها مما علم وانهم sai dai a sharhi makaranta su sanin iya muku sharhin su daga waɗannan abaitu min shurbin fa qawluhu min shurbin wannan baiti na farko bai kawo shi a cikin sharhi ba domin wadih ne ga waɗannan furo na waɗannan masail din min shurbin muta'alliqun bil bait qablahu wa huwa qawlu sahibil manhaj wa hal kaman fa'ala tarikun kaman له بنفع قدر قدرة لكن كمن أي نعم وهل كمن فعل شن وند يا أيكي تارك هل كمن فعل تارك هل تارك وند يا بري وند يا بر أيكي كمن فعل كما وند يا أيكي ني كمن له بنفع قدرة لكن كمن شرب ai lahu qudratun bari mu ga نعم المنهج المنتخب أرجوزة في القواعد الفقهية في نظم الشيخ أبي الحسن علي بن قاسم الزقاقني عفوا نكي تتشوى منجوري الزقاق وهو كالنظم لكتاب الونشريسي إيضاح المسالك قوله من شرب بيان للنفع الكامن المستتر في البيت قبله وهو وهل كمن فعل تارك كمن له بنفع قدرة لكن كمن فشرب إشارة إلى من عنده فضل الطعام نعم آه wato wahal kaman fa'ala tarikun kaman lahu bi naf'in qudratun lakin kaman ai lahu qudratun bi naf'in kamilin ai satir wato wanda yake da iko da wani amfani koyayye man shariba min shurbin wato wanda yake da wani abu mai amfani a koye a wajensa shine kamin din min shurbin na kamar ruwan sha ya'ani annaman indahu ci gaba to daga nan
يعني أنا من عنده wato wanda yake eh, fadlu sharab rarar ruwa falam yutihi mutarran bai ba ma wanda yake cikin halin larura ba har wannan wanda yake cikin halin larurar ya mutu zai zai lamunin diyarsa dole zai biya diya
على أن الترك a bisa cewa attarka barin aiki fi'ilun aiki ne wa huwa alhaq shine daidai la ala muqabilihi ba akan wato kishiyar wannan magana ba fala zamana babu la- lamuni akan sa wato kauli biyu ne a mazhaba al-mazhabu alladhi huwa al-haq shine min shurbin dinnan yana koma ya zuwa ga wannan mas'ala wanda yake da lalar ruwa rarar ruwa ko kuma duk abin sha duk abin sha wanda yake zai iya bama rara ne a wajensa baya bukatarsa sai ga wani yana cikin halin istira halin larura da ake yana jin tsoron zai idan bai sha wannan bai ba shi ruwan ba ya sha zai mutu sai ko ya mutu to zai biya diya bina'an akan cewa barin aiki aiki ne saboda haka kamar hana shi da yayi shine ya aikata wato ya kashe shi ne hana shi da yayi kamar ya kashe shi za a ce yana ya kashe shi ne, wanda yake shi ne alhaq ko kuma ba za a ce ah, zai biya diya ba saboda ai ba shi ne sababi bai bai aikata komai ba ba ture shi ba ba shi ya sa masa kishin ba ba shi ya komai ba to a bisa cewar attar fi'il rashin aikin nasa fi'ili ne to ya zamanto kamar shi ne ya aikata ya zamanto sanadiyar kisansa eh wa huwa alhaq na'am وقوله aw khaytin ko kuma mas'alar khayt wanda yake da wato rarar ah, zare يشير إلى أن من منع man mana a khaytan yana nuni ya zuwa kan cewa wanda ya hana zare من جائفة min zi ja'ifa, ja'ifa da wanda aka to wanda alja'ifa shine ci wato dukkan dukkan ciwo da ya bayyana kayan ciki tace alja'ifa na'am كلها yuhituha bihi wanda zai dinke wannan raunin nasa da shi zaran حتى مات har ya mutu يظهر نيته yadmanu diyatahu to zai lamunin za a lamunce masa za a tilasta masa biyan diya على أن الترك a bisa cewa a tark fi'l aidan shi ma akan cewa a tark fi'l bari aiki ne rashin aiki aiki ne وقوله زكاة wa qawluhu zakatin ya haka zalika aw zakatin ko wanda yake da eh, a a wato abinda za a yi yanka da shi
يشير إلى yana nuni ya zuwa ga من مات man marra bi saidin wanda ya zo ya wuce a wato a a farauta naman farauta
لم تكن lam tunfaz maqatiluhu an ji masa ciwo amma bai zamanto manfuzul maqatil ba me manfuzul maqatil wanda yake idan kwakwalwarsa ta fito ko kashin ba ko wannan spinal cord wannan naman na wannan lakar ta baya ta fito ko hanji ya fito ka san dabba da zarar kai haka an san kawai jiran mutuwa ake to a mazhabar malikiya ka san in ta zamanto manfuzul maqatil ko an yanka ta ba za a ci ba to amma in ya zamanto an ji masa ciwo bai riga ya zamanto manfuzul maqatil ba ba a cimma bai kai makasa ba shi kuma yana da wuka da za a yanka ta wa amkanatu tazkiyatuhu zai iya yin yan- zai iya yanka shi falam yaf'al bai yi ba har wannan sa- wannan abu wannan naman farauta ya mutu hal yazman zai lamunin wannan ga wanda ga mai farautar a bi- a- wato a bisa ka'idar cewa barin aiki aiki ne ko kuma ba zai ba shi ma wannan duk akan wannan ka'idar akan cewa yadman saboda haka mai mai farauta idan ya zo ya same shi da wuka bai yi ba sai ya ce to shi kenan sai ya sai ya biya labu to yanzu irin irin waɗannan da irin masu waɗanda ake buge musu dabba wanda ake musu ake buge musu dabba mutane suna zaune akan a gefen titi mun san mu dai al'adar mu dama nan wajen daga zarar an buge dabba tana haka ta ce a kawo ka a kawo ka to idan ba su ce a kawo ka ba suka zauna suka kyale har dabba ta mutu yanzu a za a kama wanda ya buge ta ko ka su da suka ki kawo wukar eh na duk su biyan sun yi musharaka ko sun yi tarayya na
kamar misali ya bude hijira kana ganin wani yana neman ruwa za ka hana shi saboda kai ma a gaba za ka iya ai cewa aka yi fadl wanda yake da rara abin da ake nufi da rara fiye da bukatarka
kamar ban san zai- kamar a lokacin ba na jin ishirwa Mm, amma ina da ruwa mm.
amma tafiyar gaba gaba ta fi baya yawa
da annan ba fadl ba ne ba fadl ba ne Mm. na'am kuma wannan zai shiga cikin kamar yanzu kana cikin tafiya sai ga an buge wani a mashin ko a mota Mm, kuma sai a ce dole sai dan sanda ya zo kuma ga jini yana zuba mm, sai an dan sanda ya zo sannan za a haɗa a tafi da shi asibiti mm, kafin lokacin sai ga wani ma abin ya rasu mm.
shi ma ya shiga wannan cikin wannan ko kuma wato uh, ma'aikatan jinya da dama da kuma hamata 'yan sanda ɗin da suna shiga cikin wannan saboda kuma kaga rashin kula da wannan ka'ida din ai shine yake sa din ake ake saki kaga a cikin a kasashen turai da sauran kasashe waɗanda suka ci gaba wanda shari'a take da ƙarfi wanda aka san kimar rayuwa duk abin da ake yi idan mutum ya shiga cikin irin wannan babban abu kuma abin da aka nuna ma likitoci a cikin tarbiyyar aikinsu shine a san yadda za a tsirar da rai a ceci rai a ceci a ceci wanda yake cikin wannan hadarin ya samu rai don daga baya duk abin da za a yi a zuwa to idan wannan kuma ana magana idan ta ayyana yanzu kamar irin wannan kamar an buge mutum kaga ba ta ayyana akan kowa ba duk wani wanda yake a wajen sun zamanto kifaya ne a kansu kan sai abin da za su yi su tsirtar da shi idan ba su yi ba kuma to kaga duk gabaki ɗaya za su zamanto su za su zamanto sun yi tarayya a cikin sababi akan kashe shi idan ɗan sanda ne kuma ya hana su ya ce ba za su yi ba to shi ɗan sandan shi ne wato wannan ƙa'ida ce wadda take tana da abu'a da dama wanda yake a cikin ah, wato tasarrufat na waliyar amr a cikin doka wato za ta yi amfani sosai wajen tsare wajen canja al'amuran rayu- a- a- al'amuran rayuwa yanzu yadda ake wasa da rai inda za a ga ana bari yanzu wa- wani ah, babban likita mai tiyata yake gaya mu profesa ne a aminu kano ya ce wata mace aka kawo ta daga kafin hausa a ta yi bari sai aka kai ta irin medical center din nan ta bari wai akwai wani masinja ne wai shi yake mu- shi yake wankin ciki in babu likita ya je ya zira wani karfe cikin gabanta garin zaro mahaifarsa ya zaro hancinta sai gashi an fito da hanjin nata a kawo ta asibiti gashi tana jina-jina ga hanji ya fito aka zaunar da ita tana cikin jini ya dawo daga zariya kawai ya ce bari ya shiga asibiti ya je emergency kawai sai ya ganta jina-jina ya ce wannan fa suka ce wai a- wai ba a da wai akwai wani fom da ake cikewa babu wannan fom saboda haka suna jira sai an je an samu fom din sannan a zo a yi mata sannan aka yi ta tiyata sun kyale da kawai sa ta harkar su shi ne yake cewa yanzu ku ba ka'ida aka sa muku ba a asibitin nan kan cewa duk wanda ya zo a cikin wani hali hmm, a tsa- a ceto rayuwarsa tukuna sannan duk sauran abubuwa a zuwa ba abin da aka ce muku ba kenan sannan shi da kansa ya cire kayansa ya shiga tiyata ya shiga tiyata sannan aka yanke hanjin sannan aka daure aka samu kiyar yin shi kuma ya ce lallai sai an sai an sai an hukunta wannan mutum a can na kafa hausa
a zo da mutum mara lafiya a ce sai an bi wata ka'ida ana kokarin a ce to rayuwarsa a ce sai an ci wata ka'ida ce mutum duk duniya ba ba da ke Gaskiya ne. ko ba wani abu ne raunin doka ne raunin doka ne shi yasa duk irin abubuwan nan na mutane sai su ji cewa ai wa'azi ai wa'azi yi wa'azi inda wa'azi inda wa'azi zai isar daga barna da Allah ya saukar da alkur'ani da a saukar da shari'a da Allah zai ce a- da- da da Allah zai ce a kafa shugaba da Allah zai sanya hudud abinda sayyidina Usman ya gani kenan inna Allah la yaza'a bil qur'an bis sultan ma lam yaza'a bil qur'an Allah yana kawar da barnar da bai kawar ba da wa'azi ta hanyar sultan ta hanyar karfin mulki shine doka ita doka ba wai an ce wato kan cewa ita ce kadai za ta yi magani ba ai dama mutum ba abin da zai kiwon mutum irin tsoron Allah a ba kowa ne yake da tsoron Allah ba kowa ne yake jin cewa Allah yana kallon sa akwai mala'iku suna rubuta abubuwa amma akwai wanda yake jin tsoron kan cewar idan bai yi ba aka shiga ba kari za a daure shi ce fa'idar doka ce fa'idar doka amma mu ba abin da muke so a rayuwarmu a Najeriya irin rashin doka ba abin da muke so duk wanda dan Najeriya in dai za a ce masa ya bulayi in za a ce masa ya bi tsari an takura masa farkon abin da zai daga ya zo ya ga ya to yaya akwai bayani ne yana hal yana ganin hali ya- ya- ya- yanda zai bai bi wannan dokar ba abin da yake kokarin shirin sa kenan yanzu ka duba ka ka dube mu akan akan titunan mu sai ga dan kwaya ne zai zo ga mutane masu hankali da profesoshi da malamai da wane ne masu hankali sun tsaya amma an tsaya kowa wannan ya zo ya tsaya yana kallon ka wannan ma ya zo ya tsaya yana kallon ka in ba a samu dan kwaya ya zo ya ce kai tsaya kai ka zo ka wuce ba wallahi sai su kwana a nan duk ba rashin bin doka ba zo ya riga ya zama to dabi'a ba ma san bin doka irin wannan abubuwan in ba an yi doka ba yanzu ka ga a Saudiya ba yadda za a yi likita ya tsaya ya irin wannan ganganci ko ba ɗan ƙasar ba ne saboda sau da dama daga zarar wannan abin ya zo tafiya na zuwa kawai shi kenan za ka ga 'yan sanda sun zo ta zama criminal case kenan sai sai sai sai- sai kuma su can kasan irin wannan ya abin ya faru kuskure kai amma kulle ka za a yi. sai 'yan uwanka da mutanenka sun nemo diyan nan an biya sannan za a fito da kai sai kun nemo diyan nan sannan za a fito da kai shi yasa za ka ga irin wannan abin ya faru daga 'yan uwa sun zo suna ta kama kafa suna ta ba haƙuri suna ta ban haƙuri yasa akwai akwai wani kwanan nan ba daɗewa ba ɗan sarki ne da ya kashe wani an yi an yi da shi ya biya diya ya haƙuri ya karɓi diya mutumin ya ce sai an kashe shi ko sai a kashe shi ɗan sarki ne ya sai mun ƙara waɗannan furofin nan gaba wa amadin wa amal duk wannan fa kula wannan duk ah, bayan ne na wato naf'in ah, ah, naf'in naf'i qudratin kamil Ah, ah, kaman lahu bi naf'i bi naf'i qudratin lakin kamil ai wato yana da abin amfani yana da qudra lahu qudratun bi naf'in kamil yana da ikon wani amfani amma boyayye wato ba boyayye ne a wajensa to shine jawabin su min shurbin kamar na- na na ruwa wa amadin wannan amadin yushiru ila na'am kaga wajen man indahu amad yana nuni ya zuwa ga wanda yake da wato al'amudi ko garu na gidansa fatsalabaha minhu sahibu jidarin khafin suqutuhu sai wani ma'abucin bango da yake jin tsoron bangonsa zai fadi dan ya dan wato ya gina a- a- a- da- dan ya tare bangon falam yaf'al bai yi ba hatta saqata har garin ya fadi fa'ala anna tarka fi'ilun a bisa cewa barin in aiki fi aiki ne yadman zai yi zaman la ala muqabili tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fala ya- la yamna ahadukum saqabahu kada- kada mutum ya bar ya hana dan uwansa ya kafa garunsa a cikin nasa garu to idan kana da garu kace dan- gashi yana nema ya fadi ya zo ya nemi ya- ya- ya- ya huda azara ko kuma wani abin da yake zai- zai rike garin nasa ka hana shi har garin ya faɗi to sai ka biya shi saboda ka yi a bisa cewa a tark fi'il sai ka biya a bisa cewa kuma a tark ba fi'il ba ne babu komai wa ƙaunin na'am rasmi shahadati a- a- a- ras- wannan a- wa amadin rasmi shahadatin wannan babu tanwini akan rasmi din nan ba rasmin shahadatin bane rasmi shahadatin da wanda yake da wato takaddar shaida wasi- a- ai wasiqa takadda ta shaida akan wani haƙƙi ai wasiqati haqqin yana da wato takaddar shaidar haƙƙi hatta talifal haqq har haƙƙin ya zamanto ya salwanta kana da shaida akan cewar wannan bashin bashi ne wato a, na kudi ne na magada a wajen wani sai ka ki bayar da wannan shaidar har kudin suka salwanta to ta fa innahu yadmanu to zai lamunin sa a bisa cewa at tarka fi'l wa ala adam al idafa wa ala adam al idafa wannan a bisa adamin idafa ne wa tanwinu qawlihi wa ala adami idafa in kuma muka dauke shi ba akan rasmi shahadatin ba wa tanwini muka dauke shi da tanwini muka ce wa rasmin eh, ay rasmin wa atfi shahadatin bi hadfi al-atif fahuma mas'alatan sai ta zamanto mas'ala guda biyu wa rasmin shahadatin ita ma ta zamanto wata mas'ala to sai ya zamanto rasmin yushiru ila wathiqati al-haqq al-mutaqaddima wa qawluhu shahadatin yani anna man katama shahada wanda ya boye shaida hatta ba alhaq har haƙƙin ya ko- eh, kana da shaida da zaka yi ma mutum sai baka je ka ba da shaidar ba har ya rasa haƙƙinsa Mm. hal yugharram za a yi masa za a tsora masa bashin wannan haƙƙin la'anna tarka fi'il saboda a tarka fi'il ne a wula ko ba za a yi ba na'am da kuma faɗin sa wa ma atala nadirin ah, wa wa at- ah, ah, wa ma attala nadiru da kuma abinda mai kula da wakafi wato ya bari har ya rubuce alal yatim yana nuni ya zuwa ga wanda yake kula da haƙƙin maraya da, da makamancinsa min aqarihi na wato ka- na gidansa falam ya- falam yukrihi bai bayar da shi haya ba hatta fatar ghallatuhu bi adamil kira har amfaninsa ya kubce saboda an rasa wanda zai haya ma imkanihi tare da ikon ya bayar da shi haya wa tarkil ardi hatta tabur da kuma ya bar ya bar filin sa har filin nasa ya, ya- ya- ya- ya- wato ya lalace hal yadman za a a- a- hal ko ha- ha- ha- yani hal yudamman ko ko hal yadman za a sashi zai yi lamunin sa a bisa cewar barin aiki aiki ne ko ko ba za a yi ba a bisa cewa ba aiki bane da kuma wazun rahani yani sahibin rahan ma'abucin jingina alha'izulin rahan wanda ya hauzin rahan wanda ya bayar da bashi aka bashi jingina ya rike jingina wa huwal murtahan shine wanda aka bashi jinginar idza attalahu idan ya bar shi ya lalace walam yukrihi bai bayar da shi haya ba hatta fatat ghallatuhu har amfaninsa ya kubce saboda bi adamil kira saboda rashin bayarwar haya Abdul hal yadman shi ma zai yi lamunin kudin hayar da ba da- da ba a biya ba saboda cewa a tarka fi'il ko ko ba zai ba bina na cewa akan cewa tarka ba fi'il bane da kuma fadin sa wa kadha mufarritun fil alafi da kuma wanda ya sake wajen ciyar da dabba yana nuni ya zuwa ga cewar man dufi'at lahu dabba ba a- wanda aka da- wanda aka danka dabba a hannunsa ma ma alafiha tare da ci- tare da ciwar da ci- ciyar da ita wa qila lahu i'lifha aka ce masa ka ciyar da ita fam yuqaddim laha al'alaf sannan bai bata wato abin da za ta ci ba har ta mutu zai yi lamuni ko ba zai yi ba Bi za- bi- saboda bi- shi ma dai an gina shi akan wannan sabanin fitar ki hal huwa fi'il aula wa qawlu kal- kallati ruddat bi aibin da kuma fadin sa kamar macen da aka aka yi raddinta saboda aibi wa adimi wa adima waliyuha ba ta da waliyi wa- wa'adim waliyuha bil bina'i lil fa'il ay wa'adim bi ma'ana aflasa waliyin ta ya zamanto muflisi yushiru ila anna zatal aib mace wadda take mai aibi yuzawwijuha waliyuha al qarib waliyin ta makusanci zai aurar da ita fa yaflas sai ya zamanto yayi taflisi hal yarji'u alaiha az-zawju bis sadaq to shin mijin zai koma ya biya a, ya zamanto kan cewa shine zai biya sadakin li anna sukutaha fi'lun lil ghurur a, a, a, a, fi'ilun domin shirinta cewa tana da aibi wannan rudinsa ta yi saboda haka zai biya ita ce za ta biya waliyin aula ko ko ba zai biya ba li'anna tarkal ikhbari bil aib laysa bi fi'l domin cewar rashin bada labarin aibi ba fi'ili bane wa shibhi hadhihi al masail fihi al khilaf al mazkur da makamantan waɗannan kowanne daga cikin su a bisa wannan ka'idar aka gina shi a inda ya zamanto cewar haƙƙi ya tabbata a kansa bina'an akan cewa a tark fi'il inda ya zamanto wanda kuma suka ce haƙƙi bai tabbata a kansa ba saboda ka'idar a tark ba fi'il ba wallahu ta'ala a'lam subhanallahi wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sai mu je mu sallah insha Allah sati a sati mai zuwa sai mu ci gaba mu ƙara za mu dan ƙara bayanin wa'annan masail